إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mu a markaz ahli sunna wal jama'a wanda ke ungwal karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna laraba biyar ga wata na Muharram hijira shekara dubu 446 wanda ya dace da goma ga watan bakwai 2024 yau insha Allah za mu yi darasi na 17 cikin littafin riyadu salihin imam nawawi rahimahullah a ƙarshen karatun tun ina ga kaɗan ne dai da watan zurƙada ko sha hudu ne ga watan zurƙada dai mun kusa kwana hamsin da wani abu da ya takaice mun tsaya muna cikin babul yaƙin wa tawakkul mun karanta ayoyi mun zo kusan ƙarshe mun tsaya akan wal ayat fil amri bit tawakkul kathiratun ma'luma nan muka tsaya ayoyi masu umarni da dogara ga Allah suna da yawa kuma an san sanannu ne sai kuma ya ƙaro cewa wa ƙala ta'ala wa man ya tawakkal ala Allah fa huwa hasbu nan magana umarni da Allah ya akan magana dogoro na irin wa tawakkal ala al-hayy alladhi la yamut kaga umarni ne fa idza azamta fa tawakkal ala Allah duk wannan umarni ne sannan kuma zai ka wani abu ne daga cikin fadala ta dogaron ga Allah ya ce wa mai tawakkal Allah ya fawo hasu duk wanda ya dogara ga Allah Allah ya isar mashi komi wanda ya kama kama Allah shi kenan duk wanda ya rasa Allah ya rasa komi ya ce ai mana kafi mana mai ma ya biya ma tafsirin fawo hasu mana Allah kafi ya isar mashi da komi ya kawo wa ƙara ta'ala inna mana mu'minuna lalzina idza zukira Allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون فقال الله سبحانه وتعالى كما أنفال شوى إنما المؤمنون كما يحصل أبو سوى مس إيماني سوني وإن إذا أكا أنبت الله وجلت قلوبهم زكاة سنة كدوى سنة هركة بس هكذا لوكتن كانت أيهم القرآن cewa da tuliyar alayhim ayatu in ana cigaba ka cigaba da karanta musu ayoyin Allah zadatu imana wannan ayoyi suna ƙara musu imani yace wa ala rabbihim yatawakkalun shine dalilin ka aya kenan kuma su masu imani na hakika suna dogaro ga Allah masu dogara ne ga Allah subhanahu wataala wannan shine bai ayoyin da ya ƙara sai cewa wal ayatu fi fadl tawakkul kasiratun ma'aluma ita ma ayoyi da suke kawo fadala ta dogaro ga Allah suna da yawa kuma an san su nan da yamma yace zai bude ma ayoyin baban da ayoyin da yake da su kan mas'ala ta baban da ya magana kan shi wannan yan washi ne kenan karatun mu wanda za mu ci gaba da insha Allah yau kuma ganin ni magana da ban da jimawa cewa in har Allah kaddara mun shigo masallaci magaraba ta yi ko da ana ruwa ne za mu yi karatu da wani suka zo gana masu bin ta hanyoyin sadarwa sun yawa kawai kuma yawan ma'ana sun yi mai yawa kenan ba a cire kata insha Allah za a yi da abin da suka zo inda mun shigo ruwa da hannun zama insha Allah kenan wannan shi ne ci gaba karatunmu na magana ta dogara ga Allah subhanahu wa ta'ala to bayan wannan ayoyin da ya saba gabatar da ayoyi cikin dukkan babin da yi sai cewa ammal ahadith amma bangaren hadisai ma'ana masu magana akan dogaro ga Allah fal awwal hadisin farko da ya kawo akan wannan babi hadisin da ya kawo a babin su ba da yazo ba kan dogaro ga Allah farkon da yazo a hadisin farko kan wannan babi عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أردت علي الأمم فرأيت النبي ومعه رهيب والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي ليس معه أحد إذ رفع لي سواد عزيز فظننت أنهم أمتي فقيل لي هذا موسى وقوم ولكن انظر إلى الأفق فنظرت فإذا سواد عزيز فقيل لي انظر إلى الأفق فإذا سواد عزيز فقيل لي انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عزيز فقيل لي هذه أمتك ومعهم سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب yi tafsirin abin da makaranta da dogon hadisi abin da yake ruwayar ta dulabin abbas yana ba da labarin cewa manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce oridat alayyar umar an gwada mini an gabatar mini ko an bujuro mini da al'ummata wani wani abin allah gwada mishi abin da gaibu amma allah gwada da sallallahu da ce wannan gwada min da aka yi in ma dai a mulki na nabi dai mulki annaba gaskiya ne ya ce an gwada min al'ummata kenan kashi-kashi hawa-hawa fara'aitun nabi wa ma'aruhai na ga wani annabi ya zo ma na kiyama ya ƙare kiran shi gaba daya mai ruha da tasigirin na rahat na rahat kenan jama'a mutum uku da ba su kai goma ba shi ne rahab kenan 'yan mutane dai uku zuwa goma kantar rahab kenan 'yan jama'a 'yan kaɗan wannabi ya ma'ahu rajulun rajulan amma na ga wani annabi ya zo ya kira ya koma ga Allah wani annabin mutum biyu wani annabin mutum guda magare shi kai ya ce wannabi ya lesa ma'ahu ahad har ma an gwada ma wani annabi ya zo ya yi kiran ba kowa tsarka shi kada ya koma ya kare ya ce idrufi ali sawadun azim bayan wannan kurin sai abu da musu taron jama'a sawadun kamata jama'a masu yawa sawadun azim kamata ashkasa da yawa wannan jama'a da kasar masu yawa ya ce fazanantu annahu ummati sai ne tsammanin al'umma ta ce faƙira bi sai aka ce min haza musa wa ƙon kiran ba ta kaba ce wannan annabin musa ne da jama'a shi saboda annabin sarari salam baya annabin allah ba annabin da yake da mabiya goyon baya kama annabin musa da salam saboda shi ne zo da altaura allah ya aiko da annaba da yawa ko manzanni masu yawa ƙarƙashin altaura tun labarin da labarin annabawa annabi zakariya annabi dauda annabi annabi annabi ya kace annabi ilyas annabi don annabi annabi dawud don annabi da labarin suna cikin suna cikin zuriyar da annabi musa alaihi salam duk mai annabi musa alaihi kina shi ya kowa mabiya ba kenan ba tawa bace ba aka ce wannan musa ne da jama'a walakin nuzul ila al-fuq amma di ba sama kada di wancan bangaren aka ce mini fa nazar da na diba fa'iza sawarun azumi ya ga wasu taro masu yawa su ma sama ta ɓangare guda faƙila ne kuma ya kace mana unzur idan lufin akar diboncan ɓangaren ma kina yin ɓangaren masu yawa a ta kuma dibonin ɓangaren ma yin dibonin ɓangare su ma sai ga su su ma sawarun su ma suna da yawa faƙila ne ya kace mini hadi ummatuka kina wannan jama'a masu yawa bangare biyu wannan bangaren gaba daya aka ce mishi wannan al'umma ka ce aka ce mishi amma tare da wannan al'umma taka wa ma'ahum sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighayri hisabin wala azab da wasu mutane dubu saba'in za su shiga aljanna ba ma bincike balle magana azaba lafiya lau za su shiga aljanna ba bincike komi a cikin al'ummaka nan akwai ruwa ta tabbata cewa allah tsara mashi an ce wa ma kulle wahid sabon alif kowace ba ne dubu saba'in ba an ƙara mai kowace kowane mutum guda cikin dubu saba'in iya tare an ƙara dubu saba'in a kai shi irin can da aka yi magana cewa za a zuwa musulmi za a zo da wuta gobe kiyama ma'a saba'un alfin malakin ya juru na ha wa ma'a kulli ziman sabon alfin za a zo da da wuta gobe kiyama ma'a sabon alfin ziman tana da linzami dubu saba'in to ma'a kulli ziman saboda alfa mafi turuna kowane zami guda mala'ika dubu saba'in dubu saba'in so dubu saba'in ke nan zai baka wajen katin miliyar nafsa miliyoni miliyar da miliyan ɗari tara wannan za su shiga aljanna ba ya sai ba ba a wannan shi ne abin da annabi ya ba su habai labari nan aka ce abin da zai karantar da mu yan uwa kenan al'amarin shiryar da al'umma ba cewa ba rashin hikima ce ta mai wa'azi ko rashin iyawa ya dace shi al'umma da ake kira idan mai rabo ce ta amsa kiran mai kira idan ba ta da rabo haka za a yi a ba kaga wa'ina annabawa ne manzannin allah ne bai kama kan hikima ko iya dawa amma annabin Allah wani ya zo ya yi kiran gab ya kare shi kaɗai ya koma Allah ba wanda ne shi kace bai da hikima na dawa kaga ba haka bane mutanen ne ba su da rubu kuma Allah bai zarga shi ba a tambaye shi bai sa ba su bi imani ba su da rubu ne ka wannan kan tare kai gurin da'awa kai mai da'awa kai kokarin isar da da'awa akan hanyar Allah an kai sar ka sarki na shine babban aikin ka wani annabawa ne ake su kenan manzannin Allah ne amma ga abin da suka samu game da mutanensu sun kare kaf dubu mahi mahi tsawon zamani mahi zogon da awa na bin marzana duk shekarar dubu da ya taba wazi amma mana ma wula kari ɗan kaza Allah ce wani ba hujja da kisa cikin jirgin ruwa duk shekarar dubu da ya ba hamsin ta wazi amma di ba duk ba bala'in da wani shi an cutar da shi an mai kuma tsawon shekarun amma ta saba suka iman don jin yajima iyayi kuma duk wa'az hannun wa'az ya bi ta in ne ta auka komi lailan wani ha dirga zai alaka da su zai alaka da wa'az duka na musu wa'az alaka da mutsara na yi abu ya ko duk da zai yi amma mamar da mahawun da kalin haka nan suka iman shi shi na ta kenan haka da'awa haka take to na almuhim annabi ya Allah bada mashi wannan ya ba sahabbai labari ne ga abin da ya gani kenan a cikin mulki ga abin da abu da sai da ya wannan magana sun manahar sai tashi daga zama da ke sahabbai bikin su kala ba fada hada manzilahu ya shiga gida to yanzu ha annabi ya kawo labari iya al'ummar shi tana da yawa har ma da wajen mutum dubu saba'in a cikin al'ummar shi wanda za su shiga aljanna ba hisabi ba azaba to wannan magana ce iya shiga gida fa khadan nasu fi ulaika alladhina tukun janna bi janna bi bila hisab wala azaba sai mutane suka shiga cikin tattaunawa shine fa khadan nasu mutane suka shiga cikin tattaunawa aka shiga maganganu fi ula'ika da zina da tukunan sanar bila samun wani azaba aka shiga tattaunawa su wane ne wannan mutumin dubu saba'in wanda za su shiga aljanna babu hisabi ba azaba su waye a na aka shiga tattauna kowa ta gara a shi ya ce faƙalar ba a dubu cikin sahabbai ko suka ce a fala'allan allazi na sahibu rasulallah sallallahu alaihi wasallam iyayewa sahabbai ne suka zama tare da nan zana kiran sahabban mu da ana su ana ne kiran sahabbai su suka zama tare da kan zama su ake ni qala ba'dhum suka ce a a fala'allahum alladhina wulidu fil islam falam yushriku billah wasu suka ce a a ba sahabbai bane ba iyayewa wanda aka aiwa cikin musulunci sun tashi cikin tauhidi ba su taɓa shirka da Allah ba da bisa suka haka nan ganin sahabbai a cikin yakon suka shirka suka tuba ke suna ga wannan fadala ba sahabbai ba da sahabbai sun shirka wasu sahabban sun gaba da mai yawa da yawa sun shirka da Allah amma Allah ya shirye su ka tuba su koma ga Allah ita mun san cewa tawhid da cewa maka da sun tuba da wani abin da aka yi amma dai suka kawo a iyawa ba sahabbai bane wanda aka aiwa ne a cikin musulunci ba su taɓa shirka da Allah ba iyawa su dole wani na yake ko da shi ki wani sai ya ce dai wa zakaru a shi'a wani abin da ya kawo cikin abin da aka yi ta magana ne wasu ce sabon wasu ce suka shiga na kawo cikin musulunci ne kowa da yake an kawo ta ababai daban da wani daban kina akwai su maganin wanda wasu ka faɗi ba tare da ya kasa anan ba shi mai ruwaya kina sun faɗo wasu ababai ma daban ban da wannan akan bige-bigen su wane ne wannan mutum dubu saba'in wanda za su shiga aljanna ba hisabi ba azab yanzu ana nan a wannan hali na bige-bige na kwatamci فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سيما زالا ديمتو نيازو أنا تتمناوا سيتي مسو ما الذي تخذون فيه cikin mai kuke kuza kan mana manganin ne kuke me manganin ne kuke dai yasu yasu ana hayaniya ko aka nashi fa akhbaru suka bashi labari kan wannan magana da kawadi ta cikin al'ummarka mutum dubu saba'in za su shiga aljanna ba ya sabi ba azaba wasu suka ce sabaka ne wasu suka ce za ka wacin musulunci ne ba su shirka ba suka yi mashi da abin da suke ta tabla kan shi faƙa sai ce musu kinan ga wanda ake magana humul ladina la yarqun wala yastarqun wala yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun فقام وكشف بن محسن فقال ادعو الله ان يجعلني منهم فقال انت منهم ثم قام رجل اخر فقال ادعو الله ان يجعلني منهم فقال سبقك بها قكاشة متفق عليه da manzo Allah kenan yanzu zai gaya musu wane ne wa'annan mutane dubu saba'in ga su هم الذين لا يرقون ولا يسترقون akace la yarqun kenan ba sa ruqya ma'ana ba sa yin hatta addu'a idan ba su lahiya ko ga wani ba sa addu'a sam wannan kalmar la yarqun akwai matsala kan abinda za ta bada kenan ba sa addu'a sam ba su lahiya ba sa ruqya shine a ruqya yan aka ce ruqya mu ana aka ce rukuya an ce rukuya an za ka magana da aljani haka bane aka ce rukuya kurin addu'a ma'asura ta sunna akan wani mas'ala shi lahiya ne menene shine rukuya wasu masu ce rukuya za a mai rukuya mai rukuya don bai mana ba ta rukuya ko rukuya ma za ta rukuya rukuya take rukuya kurin rukuya yin addu'a shine rukuya yin azkar kan wani mas'ala shine rukuya la rukuya kenan nan kalmar hece wa lastarkun istirka ma'ana nan a rukuya su ba sa yi walastarkun ba sa nema a musu to amma malamai na hadisi da jimawa sun yi magana kan wannan lafazin na larukun lafazin ne shad shad ne ya za ka yace ruwayar mutafakon alayya ce ko bukhari ka musulmi makaci amma asalin magana ba haka ba take imam musulmi kawo da lafazin imam bukhari bai kawo lafazin larukun lafiyar ƙone kawo kun shi suka ce lafazin musulun shaɗa ne matanan wa sanadan lafazin musulun shaɗa ne matanan wa sanadan sanadin shi iya da shi haka matanan da ya kawo cewa wannan kalmar larukun ba tabbata ba kuna taɓa ce kuma za ta ba da wata ma'ana daban ke to a nan ma iya ba wanda ba wanda bai rukuya annabi caki ma yi amma kuma iya yi akwai na jami'a kai annabi manzo Allah dogara ga Allah ba wanda bai da addu'a na illa nan abinda yake magana la yasrquna ne wanda su ba sa nema wani musu dan dogara ga shi ne magana ba sa nema wani musu imin kaza imin Allah kaza nema ne ba sa yi ga wannan dogara ga Allah ba ce wasu bisa ya karan kansa bane ba kenan magana lafazin la ru'un kalma ce shaza ba ta cikin magana ka ka ta madan jama'a ba sai magana ba tabbata ba lafazin la ru'un amma wanda ya tabbata wallahi yastarqun ba sa nema wani musu ru'ya masu in suna yi yana su su yi ko su ma wani ma eh za ci aiki alheri ne ma kama wani ma amma nema ne ba sa yi bai hanawa su su yi ko su ma wani a magana kalfasan lasar ku ya ce kenan wala yasar ku ba sa neman wani ya musu rukuya ya musu addu'a ko na abu wala ya ta tsayyaru kuma ba sa canji saboda ba sa canji mai canji san canji abu ne zahiri a wasu aka canji shi umci ma'ana ka ce dalilin asalin a tattayu ko tsira larabawa farkon zamani suna yi da tsuntsu ne misali da suka tsuntsu ta shi ko zaka balagoro sai kaga da ita da shuhe dama sai kace akwai sa'a in yi hagu sai kace ba sa'a iya cikin su sun yi da sun yi da tsayi shi ha ce mu anan kamar ce tayi zuna kawai da adam ya ce in ka zo sai kasuwa ko zaka harkokin ga sai game da kuturu ya ce ya ce akwai sa'a an ga wani makawo ya ce ba sa'a koma gida haka yake canyin anan gamuwar kuturwa akwai sa amma makawar da wasa ko abu da yawa da ake na canyi an ga kaza kaza ne musan canyi da a sakwaron to ba sa canyi don canyi an ce canyi wani an ce an ce shirka ce asgar ya cin kamar shirkun asgar shirka don shirka ne kenan ba sa ta tsayo dalilin kaza sam kaza dalilin kaza wannan jawabin kaza wannan jawabin kaza ba sa ta tsayo karshe dai ce wa'ala rabbihim yatawakkalun shine magana kullum su dai suna dogara masu dogara ne ga Allah gaba daya wacan kan kullum ko mun su kullum sun mai da ga Allah wannan siffar mutane su ne mutum dubu saba'in ko mu ce miliyan da aka ɗaya wanda na shi wanda dubu saba'in su dubu saba'in kenan su ne abada mun ala al'ummar shi wanda za su shiga aljanna ba hisabi ba ba hisabi ba ba azaba mutum dubu saba'in cikin al'ummar shi da mun ce rutar ruwa daban ta zo ta ƙara ko ta mutu ko mutum guda iya dubu saba'in kin dubu saba'in su dubu saba'in zai baka miliyar hudu da miliyan ɗari tara to wannan labari annabi ba sahabbai bakam ukasha ukasha an ce ko ukasha ukasha ya zama fusa ukasha bin misan da cikin sahabbai sai tashi ya ji wata fadala ya ji wani rumu sai daga kowa ya ce hedin ya ce ya rasulullah ud'ullah ya annabi ya rasulullah ka roki Allah sana cikin wannan dubu saba'in kimma ka roki Allah sana cikin su sai annabi ya ce anta minhum kana daga cikin su summa qama rajulun akhar he wani ma tashi ud'ullah ya annabi minhum rasulullah adama roki Allah sana cikin su faqala sabaqaka biha ukasha ukasha ya riga yake na malamin na ce kenan ari ne daga ukasha a wata hikima ce ta mazana salama a na yan uwa wace irin karantarwa tsanin salasalama bai ce ba baka ciki ko baka sama can ukasha ya riga ya rika samu wannan addu'a kura a ce da haka bude kowa wani abu zai bayyana a majalisar da manzana da ke zama ne haka kuma na hukai ko kuma akwai mana hukumar mutum zai shi idan ko ta shi zai ci shi ma mishi a nan gaza a to annabi ya ruwa sai kai su kenan akwai wani abu daban wanda wani sai wani mabai cikin sai na ma kuma wani abu daban ya bai da yi sai da kirki annabi ta yi kenan nan annabi ya riƙe wannan tamba daga ukasha shi ne magana ke hikimar sabaka ka biya ukasha ukasha ya riga ya ka kan wannan addu'a kenan an tsare daga ukasha kan ma wani tambaya kaga ba wani ba wani ba wani tambaya ai riƙe kowa ni ma sani ni ma sani haka za ta yi koyo wa zai bari ai gaba da ba zai bari gaba da ko ya rufa sai nan almuhimu dai nan maganar cewa kenan tawakkul iya sa mutum ya samu daraja a wajen Allah ta sa shi gidan aljanna bai kai ba azaba shi ma mun ga magana kuma shine fadala ka tawakkul dogara ga Allah wacan gwam gaba daya dogara ga Allah shine abinda yake wannan hadisi wanda yace muttafaqun alai har musu sun ka maminku bayani lafazin la ruqun bai cikin sayyid bukhari shi imam bukhari kan bacin la ruqun kan ta wala ka tawul wala ya ka tawul bisin lallas saki aka ce na kona yake da wuta sun da basa yi kan bacin wala rukun ya ce wala ka tawul wala ka tawul sai nan na fuzin imamu yi bayan a hausa da ya ce maka wai ruhaidin me ruhaid ya ce bi dammin ra'i wa tasagir ruha me ruhaid wai damma a damma akan ra'a wani bayanin mai shi ko dum dun ashara an fusu mutu kasar mutum goma me a lokacin janib dun bayanin mai shi da cikin karatun mu ukasha ce akwai masu cewa ukasha ko ukasha da fata kadai yace amma tashdidikin ukasha ya zama fasaha kuma ce ukasha ce ukasha ukasha ai shadda saman kafkin ce ya fasaha ina duk bayanin na kalma sai a sani hadisi na biyu akan babin tawakkul yace an ibn abbas radiyallahu anhuma aida shi ma da wannan nabla ibn abbas kenan yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yaqul Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alayka tawakkaltu wa ilayka anabtu wa bika khasamtu Allahumma a'udhu bi izzatika la ilaha illa anta an tudillani anta al-hayy alladhi la yamut wal jinn wal insu yamutun متفق عليه وهذا لفظ مسلم واقتصره البخاري وانا رواية طيب بن عباس رضي الله عنه انا بال لبارن cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana fadan yana wannan addu'a cikin cikin addu'o'in shi da ke wato duk wani addu'a kana cikin addu'o'in shi bai kebance wuri ga zaba iya cikin addu'o'in shi da yake yana ta Allahumma laka aslamtu ya Allah gare ka kadai na mai kauya mana na musulmana na mai kauya shi islam gare ka ne yake mai kauya wa bi ka aman Allah da kai kadai na imani wa alayka tawakkaltu Allah da kai kadai na dogara wa ilayka annab Allah gare ka nake mai da lamarina ina da koma zuwa gare ka wa bi ka khasamtu Allah da kai ko saboda kai nake husumar duk wani duk nake adawa da duk wani muke yanka muke addinin ka kenan ina adawa ta dan addinin ka ka addinin ka dan kai nake yi Allahumma ya Allah a'udhu bi izzatika ya Allah ina neman tsari ko kariya bi izzatika sifata ta Allah izza ina neman tsari da buwayenka Allah la ilaha illa anta babu abun bauta da gaskiya sai kai me nake neman tsari an tudulli Allah kar ka batar da ni shi ne mana Allah tudulli mana Allah kar ka batar da ni ina neman kariya da buwayaka Allah babu abin bauta da gaskiya sai kai an tudulli ni kar ka batar da ni Allah anta alhayy Allah kai ne raye alladhi la yamut tunda baya mutuwa shi can ba Allah ga maka wa tawakkal ala alhayy alladhi la yamut ka dogara ga rayen da baya mutuwa an waka mutuwa zai barka ko ka bashi ko shi barka kowai ɗaya ɗaya ya bar ɗaya tabbas ko a ta tare ɗaya ko a ta tare ko ɗaya bar ɗaya ba ka nan kama banza ke ka kama totuwa in kama wani ba Allah ba ce ka dogara ga rayen da baya mutuwa to ne iya kanan kalma kalma ce ke jama'a Allah da yake Allah kai ne antar hayyu Allah kai ne raye alladhi la yamutu wanda baya mutuwa amma wal jinn wal insu yamutu da aljanni da mutum mutuwa suke kowa ya kalli mutuwa ne irin kowa mutuwa ne ce da aljanni da mutum mutuwa suke amma Allah baka mutuwa Allah nan Allah iya san Allah ne wace Allah iya san yabo Allah ya kowa san a yabe shi sai ka san zan gama da wata bata ka ka yabe shi ka kiraye shi ya kai ya ya zai da wani kiram ya ka kira Allah Allah iya san a yabe shi Allah iya san a mai kirari Allah iya san kwari Allah bai ba wanda ya san kirari kamar Allah sai ka kalmomi na yabo na girmamawa اللهم اسلمت نفسي الله اللهم لك اسلمت الله غير كدي نا مسلمي قويا وبك امنت الله كاي كدي نا ايماني وعليك توكلت الله غير كدا دوغرا وإليك النبت الله غير كدا نكي مي ده لمري نا غبا ديا وبك خاصمت الله سبودا كي نكي دوت وسو متا جايتا كو دغي متا اللهم يا الله اعوذ بعزتك الله ina neman kariya da buwayarka la ilaha illa anta babu abun bauta da gaskiya sai kai an tudurani kakkabata da ni Allah anta alhayy Allah kai ne raye alladhi la yamutu wanda baya mutuwa amma wal jinn wal insu yamutun da aljanna mutum mutuwa suke wannan mutafaqan alai malafaz muslim ne wala makaranta sai asalis hadisi na uku akan wannan babi na tawakkul an ibn abbas radiyallahu anhuma aidan shi ma dai daga abdullahi bin abbas ke yace hasbunallahu wa ni'mal wakeel qalaha ibrahim sallallahu alaihi wasallam hina ulqiya fi an-nar وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا إن الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم إيمانا وعلى ربهم وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل عبد الله بن عباس كي تشوى حسبنا الله ونعم الوكيل النبي إبراهيم يا وديت لوكتين أكا جيوا شيشتين متى بياني عبد الله سنني ibrahim alaihissalam bayan gwagwarmayya kayan hijira da garinsu karshen lamari abin ya ishi duk hanyar za su komi sun yi sun bi nan ya hoto ta nan sun bi nan ya hoto ta nan da abu suka yi babu babu hujja ta kare yanzu kuma aka ci har riku mansuru a ta kun ba a kun a kona shi kun kawai huta shi ne aka gama wuta aka nemi jefa shi ta hanyar ma an ce jaujawa wanda dai lokacin jihuwa shi ne ya yi wannan kalma kamar da zamu ga ruwa ta gaba zai ka annabi wannan ita ce kalmar karshe da yi hasibi Allah wa ni'mal wakil hasibi Allah wa ni'mal wakil kalma ta karshe da yake nan wannan akwai cikin zaka cikin sira ko labarin Ibrahim an ce an da aka cikin tafsir malamai suna kawa wai lokacin da aka ɗauki aka jewa shi malaka jibril ya ce mishi ka gaya min ubangijin kamar hali da kake ciki ce ilimin bi hali ka halin su ali ai sani allah halin na da ya sani ya wadata da ni ba na roƙe shi ba a ce wannan nafazi na cewa ibrahim ya ce bai gaya ma allah bai roƙon allah na alasan halin shi an ce lafazi ne wanda ke bai da akali cikin ɓangaren ruwa da fatatta ibrahim addu'a yake halin shi kenan addu'a yake duk halin shi addu'a yake duka ce ibrahim addu'a yake abin da aka ce ya samu cewa maganar ibrahim alayhi salam a lokacin da za a jewa shi jibril ya nema me kake bukata a wajena ya ce a wajen gaba na bukatar komi a wajen gaba na bukatar komi duwannan cikin tafsir ake kawo amma wancan na maganar ya ce bai addu'a sai amma hada Ibrahim alaihi salam sama ne suka ce hadisin bai da asali to amma wannan ya tabbata ya wannan kalma wannan kalma ta tabbata da gwada maka ya dogara ga Allah kadai ya ce hasbunallahu wa ni'mal wakeel amma mu magana tafazin za mu ga a wata ruwa ya ka hasbiyallahu na an ka hasbunallahu na Abdullahi bin Abbas iya bada labarin halin Ibrahim da annabi Allah sallama wannan kalma ta hasbunallahu wa ni'mal wakeel amma wai lafazin mutum guda misali kai ko ni za mu yi addu'a yawan ta hasibi Allah ni ne da addu'a hasibi Allah wa ne ba na ce hasibi Allah ba na hasibi Allah mu ne magana mu abin shayi jama'a ne ya wani abu ya tunkaro mu kaza kaza muna addu'a hasibi Allah wa amma ni abin ya shawa ni zan yi hasibi Allah wa ni'mal wakil kun hasibi Allah wa ni'mal wakil ni ne cikewa Allah ya isan muni kuma ma da kama Allah abin dogara kenan shi ne lafazin duk da ba laifin kace hasibun Allah amma dai mu gane kalmar hasibiyar Allah hasibun Allah daban ce hasibun Allah jama'a ce hasibiyar Allah kai da kake magana ala kullu halin ne da wannan kalma ce ake magana ta Allah ya isar muni magana kenan kenan ba ka da kowa sai shi Ibrahim ya wannan magana lokacin da aka nemi jiwa shi cikin wuta kuma kowa sun labarin ana jewa shi Allah ce kunna ya naru kuni bardan wa salaman ala ibrahim Allah ba wuta da mata kona sai Allah ba wuta gun umarni ya naru kuni bardan ya wuta ki zamanto sanyi sai mana iya ya kashe mutum ya ce salam bardan wa salama ta zamanto sanyi kuma mai aminci kuma ga kowa ba ala ibrahim shi kadai za ta kona komi ta kona kowa ba mu tankara ta amma shi ibrahim din shi ne allah ma haka da ba ta umarni kuni bardan wa salaman ala ibrahim ki zamanto sanyi mai aminci kan ibrahim haka ko aka yi lafiya lau ya hutu abinda dai da karshe shi ne asalin barin shigarin yin hijira ta barin mutanen shi kuma Allah abin da kaddara dai hijira da zuwa Palestine zuwa da gina Ka'aba to yanzu dai muna kalma wannan ta hasbunallahu wa ni'mal wakeel Allah ya san kuma wa ni'mal wakeel ma dalla da abin dogara Allah ita wa qala Muhammad sallallahu alaihi wasallam hina qalu inna an-nas qad jama'u lakum fakashawhum fasadum imanan annabi ya wannan magana sallallahu alaihi wasallam yayi ta lokacin da hina qalu lokacin da aka ce innan nas qad jama'u lakum fakhashawhum me wa kana nan wannan aya ta sarko duk mai labarin yakin Uhud shine yaki wanda aka aka wa musulmi banna gamin harko bayan Badar an kashe wajen mutum 70 musulmi ba sanin abin da aka yi a Uhud da dai abin da aka da bai dace ba a cikin wani hali sabai wani da ciwo wani ya karye wanda rauni ana cikin wani abu an dawo Allah ya kuma zaka jibril maza ko ban su a cikin halin wannan wannan wannan jiye a ta maza maza abu bayan su kuma abu bayan ko da shawa annabi umarni aka wuto to shi da aka zo masa da jidida wallahi suna sun wani tarin gungu in kuje aka ba aka ba tsoro kan kuje kuna cikin wani halin aka gaba annabi sahabbai tsoro gamuwa suke ƙurishawa shi ne a wani halin ne wannan kalma ta barazana ma sai ta ƙara musu imani shi ne waƙalu hasibin za wa ni'imar waki suka ce Allah ya ishe mu ya isar mana komi kuma da yarda da Allah abin dogara haka suka kama na da ce fankalar mutum min Allah fadlan da musu su Allah tago suka je kuma suka dawo da fadlan ta Allah ba kuma abin da su wannan alƙawarin Allah kenan kenan kalma nan ne wa menene su kana kai duk lokacin da ka shiga wani halin halin matsala baka da mamuta sai wannan kalma fa din da komai da ba ta kare maka inda wayo ya kace wace ruwa ya kare ma dan kada ko ruwa ya kare ma dan kada duk da baraka ta kare shiga wannan addu'a cikin addu'a masu muhimmanci idan ba shi cikin halin wani matsala kan data hasibiyar da wani mulki hasibiyar da insha Allah Allah zai baka mota duka shiga halin da baka ta kare dan kullum bawa zai abin da ke nashi ne sai ka bar mu Allah an ce nan duk wanda bara ta kare ka kalakanto nan addu'a hasibiyar da wani mulki magana kenan sai dan kenan kenan an ce musu innan nasa qad jama'u lakum fakhashawhum aka ce ayi mutane suna kenan kawarai shin annas anan sun muku taron danki fakashen kuni tsoronsu amma fazadun imanin wannan kalma ya ta ƙara musulmi imani wa ƙalu hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil Allah ya san mana kuma Allah shine abin dogara madalla abin dogara rawar wannan wacce ta Imam Bukhari rawar Bukhari yace wa fi riwayatin lahu an ibn Abbas radiyallahu anhuma wata riwaya ta Imam Bukhari daga Abdullah bin Abbas قال ابن عباس كيتشوا كان آخر قول إبراهيم هذا هنا ولكي في النار حسبي الله ونعم الوكيل كرشان مقال إبراهيم لو تلقى جهة شكين جدا متى إتتي حسبي الله ونعم الوكيل لأن دينا أمو مهم منشن متين يدوغار على الله شين مغانا كينا نقول سي الرابع كينا حديثي نقول أكام وانا بابي أنا أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل الجنة أقوام أفائدتهم مثل أفائدة الطير وسمتاني ذات شجاع الجنة زكاة تنسو كمان زكاة تنسي wasu mutane za su shiga a cikin al'umma ke za su shiga aljanna zukatansu kamar zukatan tsuntsuwa za mu ga mun a gaba na zanzana ke cewa lau annakum tawakkaltum ala allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayr taghdu khimasan wa taruhu bitana shi magana kenan tsuwa yace annabi ce inda za ku dogara ga Allah haƙiƙanin dogara ga Allah da Allah ya arzuta ku yanda yake arzu tsuntsaye tsuntsuwa ba ta mangaza ina tururuwa ba ta aje na gobe za ta tashi ta yi ba komi a cikin ta ga duk masan za ta waye gari shi masan cikin ta ba komi kuma ba gidanta amma wata rufe bitanin za ta dawo gida cikin ta cike ba ta matsala ko daya ba ta ajiye na gobe bare na shekara to nan kenan nan me kenan ma'ana magana kenan za ta shiga aljanna ba su da komi zuciya su fari fes ba komi ta feta kina nan kurin Allah kurin ba komi da Allah su karɓar shi kurin ba su da komi duk da mun karanta nan kasa tabbatatta ta halin sahabbai halin zuciya a wanki wanki wasu zuciya rashin duk wani alaƙa da komi ya baka sai a wajen Allah na makanta ruwa ta tabbata nan sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Amr bin As abdullahi bin amur bin asu ya ce suna zaune a masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam sai kicin sahabbai yanzu wani zai shigo muku daga cikin 'yan aljanna ta wani kowa suna zamanin mutum shigo ba kurin cewa sai na ga wani mutum ya shigo shi kadai ya saba a rola ruwa ɗaga wani takalmar shi hannu ya shigo masallaci waya kallon shi bai na aka magana amma annabi ya magana kuma ya shigo kowa kan da shi washe gari aka yi haka annabi da shigo kuma ta da shi ke shigowa abdullahi bin amur bin asu ya ce sai wannan mutumin da annabi ya wannan magana a kan shi sai na bi shi na ji har gidan shi da ce shi ya so ne ya gami yake ya yi kinan anket ne ta neman sanin aikin alkhairi da ke da shi mai sai ku kaman dama ina da matsala a can gida an sa gaban dama dan kwana kwana biyu a gidan ka ne dan kwana biyu a gidan gaban dama yace ba matsala ka zo ka zamana shikenan ya zo zamana gidan shi kwana daya biyu uku ita iya kallo aka sallar isha ba wata nafilan ki kusa kwanta da shi can dai ƙarshen dare da shi an taɓa abin wani ya kwanta ba wani abu da ya gani wanda dai amma a zuwa gani shi ka san Abdullahi bin Amr shi a sabon ma ya cikin wanda masu ibada da yawa wanda annabi yake cewa annabi annabi ta karege shi ba shi aka wai gari ba kullum azumi kiyamul layl ba burci kurin shi annabi ce kuma an mai aure mata ta tawa tawa tawa ba wannan jaji tawa amrul asir jaji dan ka da kana ba ba ruwan shi da ni bai taɓa daga zanina ba ya kira shi ya ce wallahi baba na kanta su rusu ayoyi su sun tara mai hankali eh ya kanta su zawaka su turhudu ce ya kanta su sun tara mai hankali shi sai ya ce bai sha'awa bai sha'awata kurhi ibada kurhu ya yi azumi kuma dare ya mulle ya ga ya yi karar ya so daga abin da abin da ke ciki ana nabi ce mashi a shi kamar kana kwana na kullum ya kanta kurani kullum ya kanta kurani kullum ya sake kurani ya taka rage ya tare su to yace yanzu abin da za a yi a wata karanta sai ta habar rasulullah wata kuma guda sauka ya rasulullah to a sati ta habar rasulullah na haka karshe da kyalle a maka kwana uku kwana uku ne to daga nan an kare ba gaba annabi ta bagana ba kara bakin kwana uku duk da kwana kwana uku to daga da koyi ba annabi ya tsaya kwana uku azumi a wata kai hauta rasulullah uku a wata habar rasulullah aka zo karshe da aka zo an kai aka ce to yau azumi gobe ka sha ita wani ya na annabi dauda yau azumi gobe sha haka aska kenan mutum mai ibada to shi ya ga wani mutumin da ya zo gidan shi bai shi sallama da jami'a cikin dare ba bai wani ba ta kyamun da ke da kuma a zuwa gani kwana uku dai sai ta bawan Allah Allah ban matsala ko daya ban matsala ko daya a gidanmu kurin na ji labarin wataran ka shigo annabi ya ce wanda daga cikin halin zai shigo ka shigo hasu uku wani mai sauran zo in ga abin da kake ita gaskiya masu gwamnati abu wadda zan faɗi ko me kake me kake a koyi ba sani ba me kake yi biyu ni ba ni ban gana ba ban gana zan faɗi ba zan ce na koyi da shi ya ce a hada ta ce a ni da kawai abin da nake ji da shi a rayuwata ya ce ban taɓa rike wani ba a raina tun da nake ban taɓa mu wani abu ne daga wani rayuwata gaba da zuciya ta fes take ita wani abu shi ne kwan shi ne kwan shi ne kwan tsayin matsayin gadon kurin wanke wasu ciya kurin fes ya bashi matsayi a wajen Allah zama ɗan aljanna a takaice dai kenan annabi ta wasu za su shiga aljanna zakatar su irin zakatar tsuntsaye kila ya ce na mai gaca kila ma'ana wa mutawakkilun ma'ana suna masu dogara ga Allah wakilin ulubuhum raqiqa su ce zakatar su fasbana bata da naka ta sara sara ma'ana duka ba da wani matsala kanka taskin zamci sai alhamis hadisi na biyar kan wannan mas'ala ta dogara da Allah yace an Jabir radiyallahu anhu annahu ghaza ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qibla Najd qibla Najd falamma qafal falamma qafala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qafala ma'ahu فأدركتهم القائدة في واد كثير الإداع فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرق الناس يستزلون بالشجر ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت السمرة فألق بها سيفه ونمنا نوما ونمنا نومة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا وإذا عنده عربي فقال إن هذا اخترض علي سيفي وأنا نائم فاستيقظ وهو في يده سلطة قال من يمنعك مني قلت الله من يملك مني الله إذا كسبك ولم يؤقبه وجلس متفق عليه abin da ke wannan ruwaya jabir bin abdullahi ke ba da labarin ce annahu gaza ma'a rasulun salama shi jabir kin ya je wani yakin da aka yi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam su ji yaki ta tare da annabi sallallahu wannan yaki an yi shi wajen najar shi ne kibbar najar wajen najar kibbar najar wajen najar ta wajen wajen wajen riyad a yau wajen riyad wannan yakin annabi fallan ma kafal wasu da manzo Allah ya dawo daga yakin akan hanya shine fallan ma kafala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo ya dawo kafala ma'ahu ya dawo tare da su jabir a bankin fa'adarakatu qa'ila sai barcin rana sai ta rana matsala ya same su fi wajen kafe da wani kwari mai yawan itace na farar kaya itace masu yawa shi ne alka'ila ya ce a wannan itace a wannan daji fanazala rasulullah sallallahu alaihi wasallam wata faruwa ƙarnasu ta zunin da shajar annabi saukashin wata itaciya kuma sauran mutane kowa yake neman da wurin hutawa yake neman inuwa suka rarraba ciki itacen kowa ke neman wurin shi wajen inuwa wa nazala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta samura a cikin itacen annabi ya kwanta kasan wata zamu ce magariya samura nau'in ice ne wanda zai ka bayanin shi a gaba mai fara kaya kaza sama magariya da samura samura samura magana yana mace ko magana musamman sidra ce magana ko nau'in ice na ce mai waraka samura a takaice kuma nan ba mu shi kuma da shi fa'alla qabiya sayfahu manzon sallallahu alaihi wasallama sai rataye wannan ya ce sai rataya ya ka ce ya rataye takobin shi a jikin wannan itaciya sun ta yanzu a hausa musamman ga shi dai ta ce ya ce samura ya ce fa'allaka biya sai annabi ya rafe takobin shi a cikin wannan itaciya wani muna nawa muka yi barci barci ila iya kira kai barci kware kai barci kan mutane muna cikin barci fa'iza rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya du'una ya ga annabi ya kira ku zo ku zo ku zo ya kira mu wa idza innahu arabi muka zo sai ga wani balaraban kawai tare da shi a wajen shi a wajen balaraban faƙal annabi yake ce mana inna hadha ikhtarata alayya sayfi wannan ba wannan ba kawai ya zo ya zage takobi na takobi na ya zago ta mana ya zage takobi na wa ana nayi ina barci takobi na zage fastaqiz na walka wa huwa fi yadi sarta hega takobi na a zage a nishi ya ɗauko ta kuma ya ciro ta cikin gidanta da ya ga takobi na a hannun shi ba kawai jahili ne mushriki wawa sai ta maza Allah mun yi mana hukun mini wa zai kare ka yanzu garin da kama ga shi a hannu yau wa zai kare ka wa zai hana ka yau kashe kama mun yi mana hukun mini kulut yana ce mashi Allah wa zai kare ka mace Allah to nan lafazin sai ta alamu yaqilu annabi bai ce mai komi ba wanda sai zamna ba ko ba zai amma ruwa ga wata kama ya akai yace wa fi riwayatin qala wata riwaya Jabir ke cewa a lafazin kunna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam zata liqa na shiga maka ma a yakin zata liqa min zata liqa yakin sahabbai aka dogon tafiya wanda ta kai takalmi ya ci ne suke laulaya wani tsinwa a kafin don kurin ta sha wahala takalmin ta ce ta ce takalmi sai tsinwa ake ake sawa a cikin kawai in dama dama ta kuwa sha wahala sai ta zaki da ka kinan lakin da aka kasa tsinwa na nade kawa fa idza ataina ala shajara zalila eh muka zo wata itaciya mai inuwa a cikin daji jabir ce تركناها لرسول الله يمكن ما منزل يمكن بروا منزل الله ولا تجا من إنوا فجاء رجل من المشركين وسيف رسول الله معلق بشجرة سي ولا مشركين مشركين يزو الوقت ده يزو تكبهم تكبهم منزل الله لما معلق بشتنا راتي ده ولا شجرة ولا تجا كي تكبهم منزل الله أجيب تجا فاخترت هذا قوت كرم يجوا تكبهم فقال هذا منزل الله تخافوا تخافوني تخافوني كيف أرونا yace adam takafur kana tsoro na idan kana tsoro na annabi ce la annabi ce wace annabi tsoron ka to in ka baka tsoro na faman ya manauka mini wa zai kare ka da gare ni wa zai kare ka annabi ce Allah Allah وفي رواية لأبي بكر السماعيلي في صحيح كتير مصورة بدر البخاري فقال يتدريش عن النبي النبي يتدريش مع النبي من يمنعك مني وذي حنكا معنى تبعك وذي تبعنا وذي كالك قالوا لنا النبي الله قال فسقط السيف من يده سيتكم من توالد النش توالد توالد فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم السيف أنا ما يقدركم من يركي توالد النبي يقوم على يركي النبي تعيش كيكما من يمن أوكم مني وهذا كارك كيكما لك أننا كيكما هذا كارك يا وهذا أنك وكش كما أنا كنا قال kun khair akhir kun khair akhir ka zama to mutum kyakkyawan rai kyakkyawan ma'ana mai kyakkyawan jabana sakamako kaka maka kan kaka mun da idan ka karama kun khair akhir ka zama to mutum mai kyakkyawan mai kyakkyawan kace kyakkyawan mu'amala ma'ana ka karama mai kyakkyawan ramuwa fa qala annabi ce mishi tashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah ka shaida ni ka shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah ni manzan Allah ne ka shaida da haka qal la to kaji taji taji kaji taurin kai duk da ka ta ta la amma yace wallakin ni wahiduka Allah uqatilaka amma abdai ne bazan imani ba gaskiya amma zan ma alƙawali Allah uqatilaka har abada bai wani da in yake ka ba zan yaƙe ka ba kuma wala akuna ma qaumin qatilunak kuma ba zan zamanto ba tare da mana ni ba zan yaƙe kuma ba tare da yaƙinka balle ya daka kuma balle zamantowa tare da yaƙinka wannan zama wannan alƙawari fa khalla sabila annabi ya kyale shi ya kama hanya ba ramuwa ba komi don bai musulunta ba ce ba annabi shikina annabi ta gama da shi haka annabi bari shi cikin karantarwa ya ce fa'ata a sahabu faƙad ji'itukum min inda khairin nas yanzu kuma ya ji gida ya samu zarafi ita gida jama'a shi duk shirke ne na zo muku daga wajen fiyayyen mutane kaga na annabi yabo da irin irin hali mu'amala da yau kuma ta khairun gaba daya nima da awaci ta shiga ya kai da awa garin su ta halin annabi sallallahu alaihi wasallam da mu'amala da annabi yake wa mushkira mu'amala ita na zo mu daga hiyyan mutane kuma ba su labarin abin da ya wakana da annabi sallallahu alaihi wasallam abin da akai wannan shine abin da yake wannan ruwaya sai ce ma'ana qawlu kafa da ya samu gaba da kafa ne ma'ana raja'a duk bayan muka da baya komowa al'idar itace a shagar lazi laushar itace masu itace masu na yake ca masu kaya ba a samura shi ne ce shagar da nuna tsana wani izamu nuna shagar idar itacen ne nau'in itacen masu wara kaya nau'in su ne da suna samura me wa ka tarka sai mana sallan ko fiye ya zago shi ya tarka salatar mana masalular gashi na a zage sita sadiya wajen ma ko ka ce sata ko surtar din dai ma na ɗaya ce ina ganin sabon game da musa nan ganin sabon hadisi ne za mu shiga ko mu da ina ga mun akwai ɗan lokaci da mun karanta hadisin da ina gani a ko kuwa to Allah kan saka musa اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته